أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى يوم الدين har kadari hiyo midadi al'azim alhamdulillah yan uwa za mu ci gaba da karatun balaga akwai ragowar na aruri wanda ran nan aka fara ba ma na balaga ba saboda shi amma Allah da za a samu a karasa yana za a tashi a na balagar an kai mutu alikatul fili kuwa ce za a shiga bismillah rahman rahim albabun rabi babi na hudu fi muta'allikatul fi'ili a cikin abubuwan da ke rataya da fi'ili shi fi'ili yana samun wasu abubuwa su rataya da shi misali kamar a ce fa'ili fa'ili a yara ta da shi maf'uli ya tare rara ta da shi wanda maf'ulin nan ma ba iri ɗaya ba har iri biyar hali yara ta da fi'ili tamizi yara ta da fi'ili ko abin da yake ɗaukan ma'anar fi'ili hakanan jari da majruri to di irin wa'annan dangane da zuwa da su ko barin zuwa da su haka din yana da muhimmanci a balaga balaga tana ayyana inda ya dace a zo da su wani wajen akan shafe wani wajen akan zo da su akwai wani bangare na haka wanda na hau yake bayani akan misali kamar hali kaga na zai faɗa cewa hali abu ne wanda yake zuwa don ya bayyana siffa yadda aka yi abu yana bayyana abu wanda da yake ɓoye masana aka ce ja a ahmadu rakiban ya bayyana siffar yadda ahmad ya zo fiye da a ce ja ahmadu kawai ja ahmadu ka gan faɗi ahmad ya zo to amma kafa ya tako ya zo ko ko akan wani abu to kan aka ce rakiban ai an fito da shi an fito da shi kafin mu ci gaba da wannan a fatiha akwai fi'ilai guda nawa fi'ilai filai a fatiha guda nawa ne guda hudu ne to a ciki akwai kuma abin da yake dauke da ma'anar fi'ili shigowa fatiha ya kai nawa yanzu misali alhamdulillah kansa a nan ai akwai wani abu da ke dauke da ma'anar fi'ili da aka shafe ko dai shi kansa fi'ilin istaqarra lillahi ko ko mustaqirun ko ka'inun lillahi haka ne rabbi yana dauke da ma'anar fi'ili shi yasa akwai fa'ilin da ya rafa anta ko wanda takadirinsa rabbi huwa arrahmani haka arrahimi haka maliki haka na abudu da mafulinsa an gabatar shi ne iyaka nasta'inu shi ma an gabatar da mafulin illa iyaka a nan dole in aka duba sai a ga ai akwai wani abu da aka shafi yanzu misali iyaka na abudu kai muke bautawa to ai ta yi ibadar a faɗi da me ko da ya ake yin ta ko haka ne hantin da ba komai za ka iya dosan Allah da shi a matsayin ibada kake masa ba ko hakanan ba kowane hali za ka iya dosan Allah da cewa ai ibada kake masa ba hakanan taimakon a kan me kake neman taimakon Allah bawa in ya nemi taimakon Allah a kan me yake neman taimakon Allah wanda yadda malamai wasu malaman da ta sofi ma suke faɗa shi bawa a koyaushe ko ya so ko ya ƙi baya rabuwa da neman taimako daga Allah akwai wanda shi taimakon kawai da ke nema daga Allah shine Allah ya ɗora shi akan daidai inda ya samu Allah ya ɗora shi akan daidai to ai shi kenan ya san diddai abin da aka yi ƙarshe dai ai ta yi kyau tunda yana kan daidai akwai wanda shi gaba ɗaya ma ya manta me ma daidan ko abin da yake nema wajen Allah duniya Allah ba mu sarauta Allah ka sa dan takararmu ko jam'iyyarmu ya ce dan za mu more kaga wannan shi wannan ya sa a gaba taimakon da yake nema daga allah bai huce a ce ya samu dukiya ko ya samu wani abu ko ya dan takararsa ai ya ci zaɓe kaga da ana nasta inu din shi ma akwai abin da aka shafi ihdinas siratal mustaqim nan an bayyana duk mafulan ihdi haka ne an bayyana mafulan ihdi bari ma sai aka kyale ihdi din ta ta'adda ga mafulan bi duk da kanta akwai kurare a qur'ani inda zaka tara tana ta'adda ne ga mafuli daya da kanta amma sai ta ta'adda ga nabiyin da harafin jarra ina misali wa zai kawo misali inda fi'ilin hada ya ta'adda zuwa mafulai biyu amma ɗaya da kansa ɗaya da harafin jarra ko sharif salim bai zo ba na mustapha ina misali wahudu ila dayyibi min alkawli ai gashi nan ma da yawa ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqimin a ganin ma da ila wa ittabihu wa hadahu ila siratin mustaqim ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu eh suratu safati wa ma kanu ne ya budun min dunillahi me aka ce gaba faduhumu ila siratil jahim ko da anan hadatai ta addaga mafuli na biyu da ila amma akwai wata aya a ƙur'ani wanda kuma shi sai dai ta adda da labi wata aya ce sai aka ta'addatar da fi'ilin hadaɗin ga mafuli na biyu da lami wace aya ce hudan lil muttaqi na ato ba wannan ayinan masdari ne wannan fi'ilin ne kai tsaye wa zai kawo musamman je ina take kunta kunta za mu je ba ba mustafa wata aya ce ga cikin suratul arafi wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li haza ba ila haza ba ka ce li haza ko anan to suma ma'al maf'uli halul fi'ili sannan halin fi'ili dangane da maf'uli ka halihi ma a fa'ili kama halinsa ne tare da fa'ili yanda kafin ma'ana ta cika ta magana ake bukatar fi'ili a ga fa'ilinsa ko abin da ya tsaya matsayin fa'ilin to haka ma kuma kan ma'ana ta cika inda fi'ili ne muta'addi to ana bukatar a ga maf'uli ko? minajili talabbus dangane da cewa ya cuɗanya shi fi'ili yana cuɗanya da fa'ili dangane da cewa fa'ilin ne ya aikata yana cuɗanya da maf'uli dangane da cewa maf'ulin ne aka aikatawa yanzu misali muka ɗau fi'ilin da ya fi yawan zuwa a harshen malaman na hau rarraba rarraba zaidun amra kaga rarraba ya cuɗanya da zaidu dangane da cewa zaidu shine wanda ya aikata duka to wannan cuɗanya tasa da zaidu ba ƙasa take da cuɗanyarsa da amur ba dangane da cewa amur shine wanda aka doka don wani lokacin ma a yi sanin wanda aka doka magana hatta fi muhimmanci ko an doki kumandan soja a yi magana ta ɓaci soja baka dauki kumandansa ba ma ya aka kare aka karke da shi ballanta na kaga ruribal ka'id a ganin a san mawa aka doka ai ya fi muhimmanci ma saboda magana ta yi girma to koyaushe shi fi'ili yana da rataya da fa'ilinsa kamar yadda muta'addi ne yana rataya da maf'uli kuma maganar ratayen nan tasu ta maf'uli ba kaɗan ba ƙasa take ba da maganar ratayarsa da fa'ili laka'un za ka ƙaddara a nan fa inda ya zama ba wai ana nufin zarar abin ya gudana ba wani wakacin akan kawo fi'ili ko da muta'addi ne amma ya zama babban manufa da kawo shi shine nuna cewa wannan abin ya gudana ba wai magana akan waye gudana ba yanzu ina misali a ƙura'ani inda wani sanu wata'ala yake faɗa mana a kisar annabi musa ala nabi na wa salatu wassalam tare da 'ya'yan annabi shu'aib ko ya ce ma sha'anu kuma ala ma ma haɗu kuma ƙalata la nas'i kaga a nan ba su faɗi maf'ulin nas'i ɗin ba saboda a nan babban manufa shi ne kawai a bayyana shayarwar tasu da yadda take afkuwa ba wai abin da suke shayarwa ba cewa su shayarwar tasu ba ta afkuwa sai sauran makiyaya sun gama shayar da dabbobinsu sun bar wajen don ko me matan kirki ne matan annabi ne ba irin matan zamani ba ba shayin shiga cikin maza suke ba sai su maza su zo suna ban ruwa su kame nasu dabbobin suke sai kowa ya gama sun tafi sannan su zo su nasu ban ruwan ko ne la naski kaga ba faɗi maf'ulin naski din ba saboda anan kawai ana nufin bayyana jarayanin abu gudanar shayarwa kawai hatta sirar ri'a nan ba ba faɗi maf'ulin yusdira ba me maf'ulin nan kamar ma an san shi mawashi a huma sai sauran makiyaya sun kora dabbobinsu sun gama shayar da su sun kora su fasaka na huma nan ma an shafe maf'ulin saboda dai manufa shine bayyana zarar gudanar aikin ba wai ana son a bayyana cewa ga abin da ya shayar ba da waka ya shayar musu a'a raƙuma ne a'a shanu ne a'a menene ba wannan cewa dai ya shayar din nan shine muhimmin abu shine kawai zaka gajara shi yasa ba tsaya faɗan mafulin sagalahuma ba wanda wani lokaci shi sagama ai mafulansa sukan kai biyu ko ina misali a ƙur'ani inda saga aka kawo mafulan guda biyu wasaqahum rabbuhum sharaban ɗahura hom shine mafuli na farko sharaban shine mafuli na biyu ko shi da huran na ati ne ko ina fasharibuna fasharibuna shurbal him saka ake nema saƙa misali kamar suratun na haliku wa inda da kun filan ami la'ibra nas'ikun min mafi budunihi min bayani ba harsin min bayani farsin wa damin labana halisan sa'igan kaga nas'ikun kum shine mafuli na biyu labanan maf'uli na biyu kum shine maf'uli na farko labanan shine maf'uli na biyu amma anan gaman ma fasa kalahu ma gaba ɗaya ma ba a faɗi maf'ulan ba saboda ba muhimmancin abin a san maf'ulan ba muhimmanci a san aikin ya afku daga gare shi shi yasa sai aka shafe maf'ulan shi ne lakauni za ka gaddara fa in yurat idan ya zamo ana nufin shi maf'ulu bihi illam yakun arzikira annafi mutlaqan idan ba a baɗi korewa ba ta gaba ɗaya awil isbatu la ko tabbatarwa gare shi fa zaka mislu lazimin fil manzila sai ya zama kamar fi'ili lazimi a matsayi sai ya zama ba sai an tsaya kawo maf'ulin sa ba in ya zama in yura din ana nufin zarar gudana abu sai ya koma kamar fi'ili lazimi kamar irin su wannan din fasaka lahuma kaga ba kawo ba ko kamar wani waje a qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna alima ko dai ta nasabci maf'uli daya akwai ma mai nasabtar maf'ulai biyu ko alima wacce ce mai nasabtar maf'uli daya a ba wannan ba wannan alima mai nasabtar maf'ulai biyu ce amma dai a nan sai aka yi ta alikinta saboda an da ta zo wacce ce wai take nasabtar maf'uli daya ba misalin ba wacce ce take nasabtar maf'ulai biyu in ya so in ka kawo kowace sai ka kawo misalin la ta'lamu na shay'an misali ka kawo cewa akai sai ka kawo haddin sannan ka kawo misalin wacce ce alima mai nasabtar maf'uli daya wacce ce alima mai nasabtar maf'ulai biyu alima ta irfani ita ce take nasabtar mafuli ɗaya ko yadda ibn malik yake cewa ga haka ya ibn malik ya kawo wannan a alfiyarsa ƙarshe a fili alfiya bai ke dubu ko ta gagara ɗauka yanzu kudi ne malai sabu ko 'yan dubu-dubu ne aka yi bandar dubu ma ai za ka daga su ba bandar ɗaya ba ba guda ɗari bandar dubu aka yi balle alfiya bai ta dubu ɗaya kacal li ilimi irfani wa zanni tuhuma ta adiyatun liwahidin multazama ko adima mai ma'ana a rafa fuli ɗaya take nasarta wadda ita wannan aiki ce ta gaɓoɓi na fili gani ganewa a fili amma alima wadda take nuna ƙudurcewa aikin zuci to ita ce take nasabtar mafi'ulai biyu ko? to a tunan amma da aka ce wallahu ya alamu ba za a faɗin mafi'ulin ba saboda kamar ana kawai abinda ake so a ce allah shi ya sufanci da sufar ilimi kawai wa antum la ta'lamun amma ku ba ku sabatu da sifar ilimi ba dan adam bai da wani ilimi sai in Allah ya nufa ya sanar da shi dukkan ga wanda dan adam yake ya san kaza ya san kaza ya san kaza lokaci kadan Allah ya so sai ya kure shi a nuna masa din ma ai bai sani ba zai bullo da wata rashin lafiya ai to bincike a shiga laboratory a shiga bai a shiga ma ina ko jirgin sama ya bata a ta tura kumbobi da meye da meye dan a nemo shi amma ina Allah ya ɓoye shi a gaibinsa sai mai kuma ko a gashi koyaushe ana gani to wannan kenan sai mu tashi fa za ka bisu lazari filman zila sai ya tashi gaba menene ya ce dayan fa za ka bisu lazari filman zila sai mai min ƙari ta ƙadiri a yi nan ba sai an ƙadara ba ta buƙarsa wannan baitu ba sai an ƙadara wani abu ba kamar yin lafi alamu ba sai kankadar Allah ya san kaza ba ko da Allah kadai ya sufanta da sufan ilimi wa an tabla ta ilimi ku ba ku sufanta da sufan ilimi ba ba sai ka kaddara wani abu ba wa illa lazima idan ku ba haka bane to dole sai an kaddara wani abu sai mu tashi wal hasbu lil bayani fi ma uhi ma ko da lalla wannan na arurukun bari na'am yau wanda suka da asga da sara da asara da nara da anara duk suna zuwa da ruba'in da sulasin din ma'anar su daya da ruba'in da sulasin din daya sai wanda da yake tambata yake tambaya ko ya za a yi irabin jumlar la yuslihu na illa tiba'u hamada la din harafi ne na nafayi yuslihu fili ne murari marfu'i saboda ba nasibi ko jazumi da ya shiga masa na kuwa mafuli ne wanda aka gabatar da shi wujuba wanda a nan gabatar da mafulin wajibi ne saboda hasarin da aka yi kuma da cewa an kawo shi lamiri muttasili alhali fa'ilin suna ne zahiri in fa'il ya zama suna zahiri a maf'uli ko lamiri muttasili to dole a fara gabatar da maf'ulin illa harafi ne na istisnai amma a nan mulga bai da wani aiki an gane ittiba'u fa'ili ne na yusluhu marfu'i da ramma kuma shi dinnan murafi ne ahmada murafi ilaihi ne majruri da fataha saboda suna ne da baya sarrafa saboda alamiyanci da awan fi'ili lirabin wannan jumla kenan ko amma da tambayar da za a yi waye a karatun balaga yake wajen kasaru waye a karatun balaga yake kasaru wannan kasarin me aka yi kasaru sifatin ala mausufin ne ko kasaru mausufin ala sifatin wani kasar ne aka yi nan ka duba kan da safe ka kawo amsa kuma eh kamar kenan me ake nufi a'a ba wata sifa da ta dace da mu in babin manzan Allah ba bin manzala kadai shine siffar da take lalle mu same ta shi yasa e yadda ka faɗa mausufin ne aka yi kasirinsu a kan sifa cewa ba wata sifa da ta dace ɗin su yi wannan sai dai kasirin kuma hakiki ne ko nisbi ne ya kuke cewa ne hakiki ko irafi ko me kuke ya ake cewa balaga to alhamdulillah na na arurin mukyalai sai zuwa rana ita ko alhamdulillah makaranta fatiha daya salatul fatiha uku اللهم يا رب يا رب العالمين الكرام كلنا ولي ونسيرة وتولي وجعلنا مؤمنين من قبلك وكما تتابع الشجاع وتعالى على نفسك عليك توكلنا ولا تعلمنا على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين